إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren ashirin da bakwai ga watan rabi'un al'awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da lissafin sha biyu ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin wannan shine darasi na hamsin da biyar cikin jerin giyar darussa daga littafin السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية واللفر الإمام الشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني Allah Ubangiji ya gafarta masa. Ibn Taymiyyah ya rusu ne a shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Allah Ubangiji ya saka mishi alkhairi. Wannan littafi nashi na siyasar shar'iyya yana karantar da mu ne fikihun musulunci game da tsare-tsaren shugabanci da jagoranci. Za mu tashi kai tsaye inda mala yake cewa faslun wa amma sari'u fa yajibu qat'u yadihi al-yumna bil kitabi was sunnati wal ijma' الإجماع قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم يتي فصل قاوة قبع وأما السارق kaga dai shi barawo fa yajibu qat'u yadihi abinda ya wajaba a shari'a shine a yanke hannunsa al-yumna hannun dama bil kitabi was sunnati wal ijma haka alqur'ani ya tabbatar haka sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ta tabbatar wal ijma haka nan kuma ijma'in malamin musulunci ya tabbatar qala Allah ta'ala Allah Ubangiji maɗaukakin sarki yana cewa wasariku wasarikatu da ɓarawo namiji da ɓarauniya ta mace faƙa'u aidiyahuma ku yanke hannayensu jaza'an bima kasaba sakamakon abin da hannunsu ya aikata musu nakalan min Allah kuma wannan ukuba ce daga Allah wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne mai hikima faman taba wanda di ya tuba min ba'di zulmihi bayan ya cuci kansa wa aslaha kuma ya gyara halayensa fa inna Allah ya tuba alaihi to Allah zai karbi tubansa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai wala yajuzu ba'da thubutil haddi alaihi بالبينة أو من أو الإقرار تأخيره بهلستا باين يا تبت cewa wani barawo yayi sata an gane haka ta hanyar wato hujjoji na albayyana na shaidu aul ikrar ko kuma ta hanyar yayi confessing ya faɗa da bakinsa cewa yayi baya halarta ta akhiruhu a jinkirta wannan hukunci la bi habsin a ce bari a kulle shi a gidan yari wala malin yaftadi bihi ko kuma ya bada wasu kuɗaɗe ya fanshi kansa wala gairihi bai halasta a yi da wani abu kuma daban ba a ce an mishi wata alfarma ba bal yuqba'u yaduhu za a yanke hannunsa fil awqatil mu'azzama a lokuta wanda suke ababen girmamawa wa gairiha da wasu lokuta wanda ita ce gaba ta farko da malam ya fara magana a nan game da haddi na barawo wanda ɗaya ne daga cikin hudud da shari'a ta tabbatar ya ce a barawo ana yanke hannunsa ƙur'ani haka ya faɗa haka sunna ta faɗa kuma haka ijma'in malam musulunci yake zai kawo duka bayanai game da waɗannan zai kawo daga alƙur'ani zai kawo a sunna zai kawo daga ijma'in malamai insha Allah Allah subhanahu wataala cikin suratu al-ma'ida yake cewa was-sariqu was-sariqatu da barawo namiji da barauniya ta mace faffaqu aydiyahuma ku yanke hannayensu wannan umarnin ya shafi alƙalai ne da shugabanni da wakilansu ba wai sauran mutanen gari ba a cikin mushafi na Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu ya zo da was-sariquna was-sariqatu faqqa'u يدهما فقطعوا أيمانهما والسارقون والسارقات فقطعوا qatta'u aymanahuma a yanke hannayensu na dama sai zama wannan kira'a tashi ta zo mufassara kenan lafazin as-sariquna was-sariqatu da yake da lafazin as-sariqu wanda yake nuna wato jinsi na barawo a sannan kuma a ibnu abbasin radiyallahu anhu wa an abihi shi yana ganin as-sariqu anan alif da lam istigraqul jinsi ne duk wanda za a kira da sunan barawo to ya shiga cikin jibir mas'udi sai dai wannan magana tashi ba ba haka malamai suka kalle ta ba saboda nassoshin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo karara sun nuna wani irin barawo ake nufi dan haka idan ka koma kaman littafin al-Imamu al-Qurtubi cikin tafsirinsa a inda yake fassara wannan aya ya kawo cikin zancensa ya kawo sharuɗa da yawa waɗanda sai in sun cika sannan za a za a yanke hannun barau zai faɗa mana wasu a cikin wannan karatun amma a takaice ga su kama haka na farko sai barawon ya zama aƙilan baligan mai hankali kuma balagagge muhtaran wanda ya yi satan da zaɓin kansa musliman auzilmiyan musulmi ko kuma kafirin amana sannan hurran ɗa idan bawa ya sata musamman a gidan ubangidansa ba a mashi ba a yanke mushi abu sharaɗi na biyu an ya kuna malu fi hirzil ya zama duke da ya sata tana cikin tsaro to tsaro kuma abu ne wanda ake kallon shi a bisa al'ada me ake nufi da tsaro ya zama dukiyar tana inda ake sa ran samunta a bisa yanayin da ake sa ran a same ta bisa al'ada ma'ana in kuɗi ne suna cikin adaka ko aljihu ko asusu idan dabbobi ne suna garken su an sa musu abin nan da baibayi idan ababen hawa ne an aje sa inda aka saba ajiwa bisa al'ada masallaci ma yana cikin hirz kamar da suka ce haka makabarta ma hirzu ce da haka suka ce wa yuqda'un nabash idan mutum ya je kwakula kabari ya cire likafani aka kama shi yayi sata kuma za a yanke mai hannu idan wannan likafanin tsadar shi ta kai abin da ake yanke hannu da haka tunda makabarta makwantar mutane ne wanda suke matattu kuma a al'ada ana ake tsammanin suna cikin amincin su ne kuma Allah ya ce ya sanya kasa abin nan ahya'an wa amwata alam naj'al al-ardha kifatan ahya'an wa amwata kaza abun sanya kasa ta zama daidai wa da tsakanin wanda suke raye da wanda suke mace to haka masallaci hirzi ne za ka iya kara ka ce kasuwa ma hirzi ce cikin shagunan da mutane suke aje kayayyakinsu gidajen mutane hirzi ne gare su kejin kaza hirzi ne hirzi ne gare ta babur da aka aje a cikin gida aka kulle shi ma a cikin hirzi yake wai hirzi ba ana nufin sai ka ka saka abu a cikin kamar gidan yaro ba a'a inda an aje shi a bisa yadda al'adance in an gan shi ba za a ce me shi ya sakaci ba kaga akuya wata take daura a garkenta a gidan masu ita ba su sakaci da ita ba ta bambanta da wanda misali tana yawo a kofar masallacin nan ba mai ita baya kiwonta ko bai daure ta ba ina fata mun gane bambanci sannan kuma akwai intifa'u shubha yanzu babu shubha akan sata shubha shine a ce ko da yana da tarayya akan mallaka abu yana tarayya akan mallaka abun suka yi fada da abokin mallaka ta sai ya dauki kama a ce ku bi kun gaji mashin sai wanka yana nema ya kwace mashin nan ya maka ya maka babake da ku sai ka zo cikin dare ko ka sace mashin nan sai aka ganka to ba barawa bane kin akwai shubha domin ka da tarayya a cikin abin da ka mallaka ko kuma abu ne da ka ba da jingina ka ba wani mai sai da koyi jingina waya ka kuma kana so ka je kai chatin da budurwarka sai kallaba kuma ka sace ta kaga wannan ma akwai shubha sannan akwai wilaya abin da kake da mallaka a kansa a ce kai ne hidimarsa makaranta kuma da dare ka zo da barayi ka ce ku kwashe wannan ka haɗa baki da su ka kana da wilaya akan mutu akwai akwai shubha ko kuma mushabaha yayi kama da naka ka aje mashin wani ma ya aje ka zo ka kunna wanda ba naka ba mashinan nan duk suna ya kunna junan su ko ka ga mu a kuma kawai sai a fara buge mutum ba barawa bane wannan akwai shubha ko mun gane akwai shubha akai ko mutum ya zo a cikin gida wanda ake tarayya irin kaman ko hotel ko gidan haya irin namu na gargajiya ya ga wani abu yana tsammanin nashi ne sai ya ɗauka ba nashi bane ko kuma ya ga abin da ya ɗauka nashi ne aka ɗauka kai wani ɗaki sai ya je ɗauko ya dauka ko yara ne suka shiga da wayar shi ɗakin makwabta ya shiga ya dauko ana ganin shi a ce barawo ne duk wannan akwai shubuha ba za a ce mishi barawo ba da haka sai an samu intifa'u shubuha ta kowace fuska sannan kuma an ya kuna malan muhtaraman ya zama dukiya ce wata take da mutunci abin girmamawa suka ce da haka banda banda an mace saci alade ko ya saci kare ko ya saci giya ko ya saci abubuwa wanda suke ababen wulakantawa ko ya ga buhun bola ya dauka ya dauka kudi ne misali to wanda shi ma ko da ce jari bola nan za ta yi kudin lissafi to ba za a mai abin nan ba ba abubuwa ne abin girmamawa ba sai ya zama muhtaraman sannan sannan kuma ya kai nisabi an yi bulgar nisab to nisabi shine rubu dinar rubu dinar a yanzu a wannan shekarar kamar dubu sha takwas ne da ɗari biyar na jin a wannan shekarar rubu dinar sai abin ya zama ko dai kuɗi ne sun kai haka ko wani abu wanda kimarsa ta kai haka to kimarsa a ina a kasuwar shi ta yi wanda ya siya ɗin ya siye shi da kuɗin da ya fi kimarsa ko ƙasa da haka za ka yi ba siyan abu a cuce ka to ba da wannan kima da aka cuce ka dan za a yi ba ko kuma gwanjo ne aka ka same shi da arha ko mun gane a za a tambaya a kasuwa normal kasuwa me yake masa alal misali ya saci buhun masara kai buhun masara na a gurinka bashi aka biya ka da shi dubu biyar in an je kasuwa kuma dubu sha tara ko mun gane to yanzu da wancan kima ta kasuwa za a aiki ko kuma a ce a kasuwa kuɗin shi dubu biyar kai kuma ka siye shi tun da tun yana dubu sha takwas yanzu kuma ya kare za ka kima shi ta kasuwa current kima shi a kasuwa dole alƙali ya zama yana da current information akan me yake kasuwa kenan ba kai za ka faɗa ka ce kima abinka kaza bane a kimar da kasuwa ta hukunta yanzu misali kwanakin baya ba minti ya wani tashin goron zabi ba to wanda ya sata a daidai lokacin ya kai nisabi ya saci nisabi in ya faɗi ya saci bai saci nisabi ba za ka kima shi ta kasuwa ake duba sannan ya zama kuma ya ɗauki abin nan ya ɗauke shi cikin cikin kufiya ya lallaba ne a ɓoye ɗauka ba rana a tsaka ido na ganin ido ba ko kuma kwata da bindiga ba ko intihari ba sannan ya zama aliman bittaharim ya san haramun ne kuma dan khattab ya taba kama wani barawo yace shi bai san zata haramun bane tare da wannan magana ce da sai dai a dauke ta matsayin shubha domin kamar yadda malamai suke cewa a sata tana daga cikin laifuka wanda karkashin theory na moral absolutism akwai abin da ake ce ma a morality a theory na morality wato bincike game da al'adu da ɗabi'un mutane akwai abin da a wani waje mummuna ne amma a wani waje ba mummuna ba ne to wannan shi ne ake ce ma moral relativism kenan akwai nisbiya al'akhlaqiyyar nisbiya alal misali yanzu akwai al'ummar da wani nau'i na zina a gunsu ba laifi ba ne akwai a cikin nau'in zina akwai al'ummar da agun sun zina ba laifi ba ne wataƙila turawa ko wasu kafirai suna ganin idan adults guda biyu suka yi metin da da zaɓinsu da san ransu ba mata ba wanda yake da contract na aure akan shi to ba sai kowa laifi ba kaga a shari'a ko sun yi laifi to wannan yanzu a gun malaman falsafa ta ta akhlaq to suna saka shi kasha bane yake cewa moral relativism wato bin nisba ne ila makan ko zaman to amma sata ba taɓa wata al'umma take ganin sata ba laifi ba duk al'ummomin duniya na da da na yanzu kowa suke da cewa sata ka ɗauki abin da ba naka ba to ba daidai ba ne to shi ake cewa moral absolutism ko kuma universality na morality in aka ce ana maganar universality ana maganar ko ina kenan wuri in ana maganar absolutism ana maganar wato a kowane lokaci ma'ana babu wani abu da ya sa kai sata a ga cewa ka kyauta babu kuma inda ka je kai sata a ga cewa daidai amma kaga a wasu wurare akwai akwai zina da shan giya wanda ba a ganin su laifi ina fata mun fahimta to kaga kenan a ce wani bai san hukuncin sata ba sai a ce bai san abin da bai san punishment din ba amma bai san wai ya ce sata ba kyau ba babu mutumin da adult bai san wannan ba ya san ba kayan shi bane to idan bai san hukuncin ba aka kama shi za a iya kyale shi in alƙali ya gada cewa kamar da Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya kama wanda sata yace zai yanke mai hannu yace a za ka tuce ni kenan ranka yade akan da za ka yanke manu daga ne sata yace kai baka san Allah ya faɗi kaza ba yace shi wallahi bai taba ji ba shi daga nan Umar yake cewa to diya da za a yi idan azumi yayi a sauke alqur'ani a tahajjudi saboda kowa ya ji qur'ani duka akalla so daya a shekara saboda tun a lokacin akwai malalata jama'a ba yanzu aka fara su ba ko yanzu ne akwai abu da ba ke cikin musulunci mutane ba su sani ba da yawa ba su sani ba duk da yadda kake ganin yaduwar karantarwa din nan akwai abu da yawa cikin addini da mutane ba su sani ba kullum za ka ji ana tambaya me yake kaza wai da ma daga sai akwai kaza mutane ba su sani ba Allah shi kyauta abu na gaba da suka faɗa game da wannan shine ya zama cewa barawon ya yi satan ne muhtaran da zaɓinsa tun wannan sharɗin suka cika to sannan ne ya zama za a iya mushi za a iya mushi za a yanki mai hukunci akwai abu da suka faɗa game da wanda ya saci ragon layya barayin ragon layya da suka sata din nan to an kasa shi gida biyu idan ka saci ragon layya da ran shi kuma darajar shi ta kai darajar nisabi to akwai yanka akwai yanke hannu amma wanda ya saci ragon layya bayan an yanka to babu yanka babu yanke hannu a kan shi saboda idan an yanka bai halarta a siyar ba da aka zuba dukiya bane ko mun gane bai halarta a siyar ba bayan yanka to wanda ya sata bayan an yanka sai dai ko ku buge shi ku kyale shi haka ko kuma yi wa yake ko ku san mishi kayan ciki ko ka ko kwace kayan amma wanda ya sata da ran shi kaga shi ma dai igwa ya je siyar amma a wannan yanayin na sallah dole ya saci naman sallah bayan an yanka to barawo ne na kwaɗayi kawai ba barawo ne mai neman kuɗi ba don wa za ka sayo da naman ragon laye bayan an yanka ranar sallah kuma ka bar shi kwana ɗaya biyu ku zai lalace dole ne ka cinye ko ka soya ku to wanda aka kama shi ya saci yankakke ya ya dauke irin da ake shanyan nan kafin ya kyabe kawai zo ya kifa shi a wayan shi ya to ji ban da shi duk malamai sun ta wannan maganganu maganganu ba ta tsayi sosai muka takaita su kwarai sannan mu gane me yasa me hikima da yasa shari'a ta haramta sata saboda na farko tukunna sata alfasha ce mummuna aiki ne kamar yadda muka ci za ka duk inda aka samu barawo ana jin haushin shi ana tsine mai albarka ko ba a gan shi ba za a tsine mai din da aka aikin barawo ba a cewa Allah ya sa albarka sai dai a ce Allah ya tsine kaga mummuna abu ne dole a hana mummuna abu abu na biyu saboda a kiyayewa al'umma dukiya almuhafazatu alal amwali al'ammati wal khassa dukiyar gwamnati da dukiyar mutane inda an ce babu komai ai sata ba wanda yake cikin aminci game da dukiyarsa kenan kowa na iya ya kwasan maka dukiya sannan a saka al'umma cikin aminci domin garin satar za kuma iya halaka mutane a sa su cikin tsoro a sa su cikin fitintunu iri daban-daban sannan kuma domin a hana yaduwar laifuffuka kuma kowa ya je ya nemi aikin yi don kowa ya je nema yaki domin idan barawo ya san cewa in yi sata akwai matsala to yana buƙatar zai ci zai sha zai sa sutura yana so ya aure yana so ya sai waya yana so ya sai roba roba dole ya je ya sana'a kaga kowa zai samu sana'a kenan a rasa yan zaman banza sai a zauna lafiya to yana da gaskiya wanda wanda suka fitar a matsayin hikimar ta sa aka ce an haramta sata abin lura a nan shi cewa wannan nasi na alkur'ani ya zo karare magana akan sata haramun ce kuma ga hukuncinta kuma Allah ƙarshe yake cewa wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne mai hikima ya buwayi kowa wato yana sama da kowa sannan kuma wannan hukuncin da yanke akwai hikima a cikin shi shi yasa a zamanin annabi da sahabbai da ake yin wannan hukuncin zaka ji kididdigar sata da ake yi ƴan kankanuwa ce kwarai da gaske mutane suna cikin aminci game da dukiyarsu amma yayin da aka daina hukunci da wannan hukunce hukuncen mutane ba su cikin aminci game da dukiyarsu da rayuwarsu da sauran ababen da suke ajje su Allah shi kyauta da ya ci gaba da cewa faman taba min ba'di zulmihi wanda ya tuba bayan yayi zalunci a da to wannan da ya tuba fa inna Allah ya tuba wa aslaha ya gyara fa inna Allah ya tuba alai Allah zai gafarta mishi wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai wannan lafazin aidiyahuma in muka lura kun ga an faɗi as-sariqu da as-sariqa kaman a zahirin lafazin abu biyu aka ambata to aidiyahuma kuma kuma jam'i ne a bisa tunani irin na mutum da ya kamata a ce faqba'u yadayhima hannayensu guda biyu kamar yadda aka ce can da Allah ya ce game da matan nan guda biyu da suke wa annabi wannan abun faqad sagat qulubukuma maimakon qalba kuma su biyu a mace aka ce qulubukuma nan ma su biyu sai aka ce aka ce aydiyakuma to malaman nahu ne suke cewa duk abin da ya zama tasniya idan abu ya zama guda biyu aka ba za a sa mishi bamiri irin wannan to larabawa sun saba suna mai da shi ya zama jami'i aidiya kuma haka kuma quluba kuma mai kun ce kalba kuma wasu kuma suka ce a'a saboda itibar na ma'anar asarik anan ba barawo da yake magana ba ana magana duka nau'in barayi da suka cika wannan sharda kamar yadda yazo a cikin wancan tilawa ta ibn mas'udin shi yazo karada wasariquna wasariqatu wannan kenan al-imamu al-allama ibnu ahmad ibnu muhammad ibnu shakir ahmad shakir rahmatullahi alaihi da yazo yana ta hakikin littafin al-imam tabari tafsirin tabari a daidai nan wajen sai wani ta'alike mai girman gaske da yake cewa yace walakin na fi zamanin sai dai mu yanzu musulmi muna rayuwa ne a wani zamani wanda uqilat fihi al-hudud an yi sakaci da dokokin Allah gabaki daya yace wa wa menene bi za'amil rasa'il man asaba hadda min hududillah da tunanin wai ana tausaya wa duk wanda ya laifi ya taba wani haddi daga cikadojin Allah to ana tausaya mishi yace wa wa wa wa qalat sunna a a qaumun min ad-dakhal aka samu wasu mutane wanda suke ‘yan shigege suka zo suna shiga cikin harka addinin musulunci. Fajtara'u alallahi suke wa Allah tsaurin ido, tsaurin ido bi suke ra'ihim da ƙarya da suke yi wa za'amu anna anna allazi yad'una ilayhi min rahmati li ahli al-hududi huwa huwa huwa salahu suke tunanin cewa abin da suke kira zuwa gare shi na a tausaya mu wanda suka taba haddi to shi ne mai kyau yana fasara ma'anan wannan ne cewa wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne saboda Allah ya ce kada a kada a yi ahuwa kamar yadda ya faɗa game da game da mazinata wala ta akhusum bihima ra'afatun fi dinillah to haka nan ma sai yake wannan magana yana cewa suka ce su abin da suke kira na a tausaya ka a yanke hannu kada a yi bulala kada a yi kisa kada a yi kaza to wai tausayi ne da rahama wa anna ma amara bihi Allah huwa al-fasad suka ce abin da Allah ya umarni da shi barna ne Allahumma najjina min zamanin tabbat jaha fihi al-ashrar Allah ka tsare mu daga zamanin da ashararai suke yin tabajjuji suke kafafa bisultani saboda sun samu gwamnati wa tada'ala fihi ahlul imani bi ma'asihim Allah ka tsare mu daga zamanin da musulmai suka zama ba su da tacci ba su da katabus saboda yawan zunubai zunubai mu suka zama da duk wannan yanzu wannan dokar in banda kasar Saudi Arabia babu inda ake aiki da ta a duniya kasashen musulmai gabaki ɗaya ba sa aiki da ita hasali ma kasa irin tamu ba kai zama ka ambaci tunanin ayi ba da aka taɓa yi wani lokaci can baya kamar shekara ashirin aka taɓa yi a zamfara irin kwakwazon da aka dinga a duniya na Allah kare san shi akan kawai wani ya yi sata an ce ana shari'a musulunci an yake mai da musulmai da munafukai da kafirai kowa suka hayyako akan wannan gwamnati da ta yi wannan abu aga mu yanzu muna rayuwa ne a zamani na fatara kenan game da addini duk yadda ka kai ga yanzu san a aiki da wannan karatun sai dai ka gan shi ka kyale Allah Allah ya kawo mana canji na gaskiya to shine malam ya ci gaba da cewa fa inna iqamata al-hudud min al-ibadat lalle shi tsaida haddoji to ɗaya ne daga cikin ibadoji kan jihadi fi sabilillah kaman jihadi ne dan ɗaga kalma Allah wa yambagi an yi urafa anna iqamatal hajj yana da kyau a san cewa lalle tsaida haddi rahmatun min Allah bi ibadi rahama ce da Allah yake mabayinsa fa yakunu alwali shadidan fi iqamati alhajj wajibi ne akan shugaba ko gwamna ya zama yana da tsanani a wajen tsayi da haddi la ta'khuduhu ra'afatun fi dinillah fa yu'athiruhu kar ya take tausaya game da al'amarin Allah ya ce zai yi wasa da wannan ainihin wato haddin kamar da Allah ya faɗa game da barayi cewa wa sorry game da masu zina wala ta'khudkum bihima ra'afatun fi dinillah to haka nan ma wa yakunu qasduhu rahmatal khalqi ya zama manufarka kai wato a shugaba kana so ka tausaya wa al'umma ne bi kaffin nasi anil munkarat wanda ya laifi a hukunta shi don a hana mutane zuwa ga munkarai la shifa'a ghaibihi wa iradatihi lil urwi alal khalqi kai zama kana yake haddin ne dan ka huce wani fushinka kuma dan ka zama kafi karfin kowa kai zama kana yi musu ne dan a ji tsoron ka dan a ji ana jin tsoron ka a daina yin lidi a ya zama kana yi ne saboda tsayar da dokar Allah bi manzilatil walidi yace abun yayi kama da mahaifi idza addaba waladahu wanda yake horar da ɗansa fa innahu law kaffa an ta'dibi waladihi da uba zai yake horar da ɗansa kama tushiru al'ummu kamar da galibi uwa take nuna ma uba ba ta so a dakan mata da ra'afatan riƙatan wa ra'afa iyaye mata saboda tausayi da raunin zuciya ba su su ga ana dukan ƴaƴansu ko lafasa da walad da dan ya lalace wannan na ga zamanin ibn timiya ne amma yanzu zamanin han maza hatta iyaye maza yanzu ba su so a hukunta yayansu malamin islamiya malamin makarantar boko malamin makarantar allo bai sai yanzu da kiyaran mutane ba sai ga abu yana nema ya zama fitina ɗauko ɗan sanda ko ya da kannan shi ko wasu yan tauri ko yaran shi a gare shi su daki malamin guda nawa aka yi wannan yanzu hatta maza akan wannan suke rayuwa kuma barna ce a ce ba za a hukunta yaro ba ba za a da kai ba ba za a mai barazana ba ba za a hana shi ba sai dai ta yin abin da ya ga dama a gida yi abin da ya ga dama in ya zo makaranta ya ce zai yi malamai suka ce a'a kuma iyaye su ce ba su yadda ba to wannan lalata yara ne jama'a ba daidai ba ne abin da mafi yawan iyaye suke kada mu bari san ya'ya ya rufe mana ido wani yanzu mahaifiyar shi ba ta taba mishi ya'ya ba kai wallahi wani ya'yan man taba sai ya rigima da shi baya so a taba yayin shi inda ka san an taba an taba gaban jikin shi kuma an cika mishi wuka saboda mugu zai yaye mutane yawa to irin wannan yaran za su zama maka matsala ne nan gaba na farko dai za su dawo suna jin haushinka suna ganin baka kyauta musu baka musu tarbiyya bayan sun girman suka gane cewa abinda aka musu suna kananan nan ba shi ne mai kyau ba za su ji haushin mahaifinsu za su tsane su wataƙila ma su dinga maka Allah ya isa sannan kuma ba za su zama mutanen kirki da za ka gani ke alfahari da su ba ballantana su maka addu'a bayan ka mutu ballantana su zama wasu mutane masu amfani a cikin al'ummarsu za ka yi buga misali da duk inda ka san wasu yara waɗanda ba musu tarbiyya ba ya suka kasance kamar yadda bahaushe yake faɗa yake cewa ka kira ka duniya ta so shi abinda bahaushe yake nufi shine ka horar da shi yadda zai iya shiga gwagwarmayar rayuwa amma yanzu yadda iyaye suke ma yara ɗin nan sun mai da yaran su kamar yadda ka san an shuka jin turawa komai sai an musu har ka ga yaro ma ya tafi university an bi shi an je ana mai registration an bi shi ana neman ina ne hostel ina ne lecture theater wani har NYC ake raka shi NYC wanda ya gama digiri daga NYC ga raka shi an bi shi da takunkuna ana wanda mama ta rike ruwa baban ya rike ya rike roba shi ta indomie suna nan nan da shi haba da mara shi zai girma shi da in ka faɗi ka mutu babu abin da zai iya ko ka ba mai dukiya ba zai iya sarrafa ta ba to ya kamata a dinga barin yara su shiga duniya ihbitu min hadabiya ku shiga duniya ku je ku je ku koyi rayuwa gaskiya yadda iyayen mu na da suke dinna wallahi shine daidai shi za duk muka zama muna iya jura wahala amma ka duba da muke tare yaran mu mu dauko su a babura a motoci mu ta tattare su ba ma son komai ya same su komai ba a so a ji sun yi to shi za su zama mutane babu rana yanzu za ka je ka ji makarantu da dama ana rigima tsakankanin iyaye da malamai iyaye ba su yadda ba ana dukan yara ba su yadda ba kawai a daina kuma tun da baka ta kuɗi ce dole a daina tun da business ne ya an da kiwa yaro wani kaza ba wai tunanin su laifin me yayi ba a kawai a daina dukan musu yaya to wannan abun a zamanin sibin temiya bai riga lalace haka ba da uwa aka sani da haka saboda tausayi irin na mace da ƙauna take wa ‘ya'yanta ba ta so ta gana hukunta su to in kai uba ka biye ma wannan sai yaron ya lalace wa inna ma yu'addibuhu rahmatan bihi wa islahan li halihi kana horar da yaron ka ne dan tausaya mishi dan gaba da kuma dan ka gyara halin shi ma annahu yawaddu wa yuqtiru Allah yuhyijuhu ila ta'dibin tare da cewa zaka zaka so a ce yaron bai tirsasa maka zuwa ga sai ka buke shi ba za ka so a ce duk abin da ka ce ya yi daidai baka kai ga sai ka ladabtar da shi ba za so samu ne wa bi manzilatin tabib kuma abin da ake yi na tsaye da haddi yayi kama da aikin likita allazi yasqil marida dawa al kariha wanda ke bai mara lafiya magani mai ɗaci ya sha ba wai dan baya san shi ba dan yana san shi ne yake ba shi wa bi manzilati qat'i al-udwi al-musta'kil da kuma daidai yake da ai amputation a cire wata gaba wata lalace a cikin mutum wal hajam da kuma wato ayiwa mutum kaho ayiwa mutum kaho wa qat'il uruqi bil fasad da kuma tsinka jijiya domin yin al fasad shine al'idma akwai wani therapy da ake yanzu an daina yin sa mafi yawa kamar da kasan ana yin za a ja jini za a mutum za a ɗauki sample na jini a tsira allura a jikin wani vein a ja jini to da ana amfani da shi a matsayin hanyar magani ciwon kai zazzabi mutum bai da appetite ko yana da abin nan digestion problem za a samu jijiyar shi a tsalla mata allura jini ya zuba wannan irin therapy ne na mutanen da amma yanzu likitoci ba su yarda da shi ba ba kamar kahurin da ake tace jini mara kyau ba wannan kawai za a huda ne shine alfasad akwai shugaban amurka din nan da ake cewa george washington wanda ake cewa shi kafa america ko shine sakin america na farko ne a dai tarihi a 1799 abin da ya kashe shi kenan bai da lafiya sai likitansa ya mishi irin wannan alfasad din ya tsira mishi allura jinin shi ya zuba kamar 40% na jinin jikin shi shikenan ya suma daga nan ya wuce lahira to daga nan aka fara tana lalle wannan wannan hanya ta magani ba mai kyau bace to a zamanin sibin timiya ana yi ta shi ne ake cewa phlebotomy ko phlebotomy haka ake ce mishi da turanci p l p h l e P-H-L-E-B-O-T-O-M-Y haka ake ce mashin ba na manta ba to wannan irin therapy din shi yake magana anan kaga za a tsira mutum allura jini shi ya zuba ba wai dan ba a san shi ba a dan ya warke da wasu nau'o'i irin daban-daban kamar yadda ya faɗa za a je asibiti a yi amputatin gabar mutum saboda ta lalace in an bata za ta ci gaba da lalata sauran jikin shi za a je asibiti a tsaga mutum a fasa mai ciki a cire wani abu saboda in an ba abin da ke cikin shinkafa ko mataccen jini ko waye zai ci gaba da lalata mashi ciki za a ma yaro allura injection mai zafi ya ji ya kuka za a yi mutum kaho za a yi kaza duk ana yin su ne dan gaba to haka kuma ka sha magani yanzu ko da falajin za ka sha ko wannan atamita din nan maganin zazzabin nan za ka ji ɗaci sai ya ta gani shi a cikin kwalwarka amma ko in baka sha ba za ka sai wajen zazzabi da ka dole ka sha ko yana da amfanin shi bal bi manzilati shurbil insani dawa al kariha yace kamar dai mutum ya sha magani wanda bai da dadi wala umay yadkhuruhu ala nafsihi min al mashaqqati li yanala bihi raha da kuma abinda zaka ji na kunci na damuwa sanda kake shan maganin kana sha dan ka samu sauki fa li hadha shuri'at al hudud dan haka ne aka shar'anta waɗannan dokoki na ainihin wato haddoji wa haka za yan bugi an ta kuna niyyatul wali fi iqamatiha haka ya kamata ya zama niyyar gwamna ko shugaba wajen tsaye da waɗannan hukunce hukunce fa innahu mata kana qasduhu salahar ra'iyya bisa da ya zama dalilin sa manufarsa shine gyaran al'umma wan nahaya da kuma hani anil munkarati daga barin munanan abubuwa bi jalbil manfa'ati lahu nan ya jawo amfani wa daf'i darar anhu ya tunkuɗe barna wabtagha bizalika wajha Allah ta'ala ya zama kuma shugaban yana yin haka ne dan Allah yana neman abun Allah abun hannun Allah ne na falala wa ba'ata amri yana da'ar Allah ne layyana Allah subhanahu wa ta'ala lahul qulub sai Allah ya sa zukatan mutane su yi laushi su bi doka wa tasayyarat lahu astayassarat lahu asbabul khair kuma hanyoyin alkhairi za su sauki gare shi wa kafahul uquba al yasira Allah kuma zai wadatar da shi daga wannan babba uquba wa qad yardan mahdud idza aqama alayhi had kuma sai kaga shi wanda za a yi mishi haddin sai kaga ya yadda ba zai musu ba ya yarda dokar Allah ce ya sallama rayuwar shi baya jayayya sai a mai haddi wato idan mutum ya zama shugaba ne ya ɗauki doka Allah yana bi kuma yana binta don Allah to Allah zai sa mabiyan sai su mai sai su saukin juyawa sai Allah ya sa musu saukin bin wannan dokar wannan ba wai sai kai shugaban hukuma bane ko gwamna kowane shugabanci kake ko a gidanka ne ka gwada bin doka Allah a al'amar kuma ka sa Allah a gaba ka dinga yin duk abin da yi da adalci da tunanin kyautata musu sai ga Allah ya sa musu kaunarka idan sun kaunace ka sai su bi dokokinka ko baka nan sai abu dokar sai a girmama ka sannan kuma ran da za a yi wani hukunci ya laifi sai mutumin ka ga ya karɓi hukunci a matsayin ba a cuce shi ba amma idan a wata ma'aikata ko a wani gareji ko a wata rumfar kasuwa ko a wata hukuma ana zalunci sai a zo a yi mutum hukunci ya ce bai yadda ba ya ta rigima da shi ce wallahi bai yadda ba sai ugan ya kawo duka ma wani wallahi ya rike hannun shi saboda wani yayi laifin ba a mai hukunci ba shi kuma inda yayi za a mai hukunci ta nake kuma malamai islamiyya sa samu irin wannan matsala ko idan yana nuna san kai wata sai ka zanci ana damba da shi da da wani kato irin wanda yake tashin balaga din nan nuna abu gije yake da ko ba haka ba saboda ya ga wasu 'yan mata sun yi lati ba buge su ba nan bai shiga a buge shi wa amma idza kana zarduhu al-uluwa alaihim in ku zama manufar mutum shine yana so ya zama yana da girma akan mutane yana so ya ya tattake mutane wa iqamata riyasatihi li yu'azzimu yana so ne shi da karfin mulki dan a dinga ganin girman sa aw li yabdulu lahu ma yuridu min al-abwal ko kuma dan su dinga bashi abin da yake so na kudaden haraji da sauransu in akasa alaihi maqsuduhu ba zai samu girman ba za ta juye da shi idan shugaba yana so ya dinga nuna mutane karfin mulki da karfin isa da kuma cewa yana da executive power dole sai an yi abin da yake so ba za a yi ba ko uba ne yake mai aisha haka ba za su yi ba a ce kana hukunta su ne da zalunci da cuta da kiyayya to ta za su nuna maka cewa za su faɗa maka karar ma cewa ba sa jin duka to haka duk wani shugaba idan yana mutane irin wannan zaluncin yana kama karya to za a daina jin tsoron shi za ka yi magana a ce ba a yadda ba a fito social media a yi ta mai da abin zolaya da wasa wanda duk bai kamata ba haka amma me ya jawo saboda yana so ya mulki da karunanci da fir'aunanci to mutane kuma sai su ga to ba za a yin ba hatta mata kan kana mata haka za ku za ku dinga samu wannan matsala in kana so ka dinga bada doka ka dinga wannan kai wai karfin isa saboda kai ne miji ku ne kai ne alƙawwam ko wani abin da za ta iya yi ma ana zuwa lafiya sai ta kidin ta gaya za ka yi na san kowa ya taba samun wannan matsala hala ko ya taba jin labarin ta ko to dan adam ba a juya shi da karfin tsiya Allah bai yi shi ya karfa da karfin tsiya ba amma akan lallashe shi aka ya fahimci girman dokar da girman Allah da alfarman wanda ke ba da dokar sai ya bi dokar ya gane cewa za ta amfane shi wayurwa anna umar bin abdul aziz ana ruwaito cewa umar dan abdul aziz rahimahullah radiyallahu anhu qabla an yari al khilafa kafin ya zama halifa kana na'iban lil walid ibn abdul malik ya kasance yana wato gwamna a zamanin walid dan abdul malik ala madinatin nabi sallallahu alaihi wasallam a kasar madina shine gwamna wa kana qad sasahum siyasatan salihah yana musu mulki mulki mai kyau yana musu mulki mulki mai daɗi faqadima al-hajjaj min al-iraq sai wannan sarkin nan na iraki hajjajin nan mugunan da ake labari sai go daga iraki ya zo aikin haji yayi su madina wa qad sa mahum su al-azabi shi kuma yana can yana siyasar shi ta mugunta ba dan kankani ba fasa'ala ahal almadinati ya tambayi mutanen madina an umar da game da umar kaifa haibatuhu fikum yace yaya kwarjinin shi yake a cikin ku qalu ma nastati wa an nanzura ilayhi ce ai ba ma iya hada ido da shi haibatan saboda kwarjini qala kaifa mahabbatuhum lahu mahabbatukum lahu to san shi fa qalu suka ce huwa ahabbu ilaina min ahlina mun ba san shi fiye da iyalan gidanmu qala fa kaifa adabuhu fikum ce to kuma ya ladabin shi ya dabi'arsa qalu ma baina salasati wato ya in zai horar da ku wani horo yake muku suka ce ma baina salatil aswaq ila al ashara duk abin da kai na laifi zai wuce bulala uku zuwa goma amma kuma ake ganin kwarjinin sa ake ganin girman sa ake bin dokar sa shi ko yana tanya ta kisa amma an za a yi kisan ma sai mutane su dinga gaya mishi magana zai yanka su ba amma bakin su bai shiru ba suna faɗa mai magana iya sarransu saboda shi yana kahariya ne yana so ne sai ya danna mutane da karfin mulki sai mutane suka kiyarda ya kashe ya kashe amma ba a jin tsoron shi shi kuma wanda bai kashe kowa ba amma ana jin tsoron shi qala hadhihi haibatuhu wa hadhihi mahabbatuhu wa hadha adabuhu hadha amru min as-sama yace wannan haka haka yake wajen kwarjini haka yake wajen kauna da kuke mishi haka yake wajen irin yadda yake horar da kuke wannan abin daga Allah ne kawai bai bai kanshi bane tunda shi yayi abin da ya baka ya bada kuɗi ya bada tsoro yayi kasheji amma da ba tsoron shi fa idza qutiat yaduhu idan aka yanke hannun barawo husimat to za a soya shi a man gyada a wannan ibnu Uthaymin rahimahullah yayi magana anan da magana guda biyu cewa shin idan an yanke tsintsiya hannun ko ya halasta ai marmaza a je a jona ta asibiti za a iya zuwa sake jonawa ki to wannan bai halasta ba to idan an jona ya zama kamar ba ya kuma ba kenan to ko ya halatta amfani da wani salo wanda ba konawa a soyayyen mai din nan ba dan a busar da wurin don amfanin wannan konawa shine a tsayi da jinin ba wai part of punishment din bane yace to wannan kam za yi amfani da duk abin da aka samu na fasahar kiwon lafiya a zamanin da ake yanzu wanda za a tsaye da jini da shi to sannan ko ya halatta in za a yanke a yi anesthesia yadda ba zai ji zafi ba irin da ake amputation a orthopedic ya halatta an an zo yankewa a sa anesthesia allura allura kashe zafi din nan da ake ma mutum za a mushi tiyata sai zama sanda ake yankewa ba zai ji zafin ba sai dai ga babu hannu ci to wannan ma bai halarta ba domin jin zafin wani bangare ne na ukuba da aka cikin abu uku ɗaya ya halarta biyu ba su halarta ba bai halarta a je a mayar ba bai halarta a sa anesthesia don kai ji zafi ba amma ya halarta amfani da wata hanya ta akwai allurar da za a yi ko akwai wani dabara da za a yi jini ya tsaya nan da nan a ɗaure da bandeji a yi mishi dressing har ya warke lafiya lau domin wannan tsomawa a man shi ana tsomawa ne saboda a wancan zamanin hanyar da suka sani kenan wajen tsaye da jini irin wannan mai zuba da yawa domin ka kwatanta idan an yanke hannu haka yadda jini zai zuba da yawa in ba hakan ba zai jini zai direnin gaba daya mutumin will bleed to death zai zai zuba jinin shi gaba daya har ya mutu to zaka in an sa a man gyada mai zafi soyayye yayi cuyi kawai zai kone ya kone gabobin su daina zuba da jini sai kuma ya jinya hannun ya warkar da wannan wato a mikin na na wuta duk wannan Allah ne ya ce ai da aka kada wani ya ce kamar da aka fara kada wani ya ce wai shi wannan akwai zalunci Allah da ya halicci mutane shi ne ya ce haka kuma da ana haka da an ba saka tuntuni ni da aka mutum uku a gari kamar zariya ba wanda zai kare sata haka a Kano haka a Sokoto haka a Ilori amma yanzu kullun cikin sata ake mutane ba su da aminci akan dukiyarsu da da al'amuransu ka duba dai ga yadda sata wayoyin nan suka zama ruwan dare yanzu kana bacci a masallacin da wani sai dauke maka waya ana cikin jana'iza a dauke waya haka roba roba shi ma ko ba a wasa da sata shi kuma za su daina su karyar da shi dubu talatin dubu arba'in abinda ake cewa wajen dubu ɗari biyu a sace a masallaci a sace a kasuwa a sace a gida a sace a makabarta duk mai kawo ka saboda ba a aiki da doka Allah ko da kuma fa a inda ake yin abin da ya fi haka matsala mutane ba za su daina ba kamar yadda ake kona mutane a wasu wuraren kaga ai ya fi a ce a yanke maka wani bala'i ko ma da haka ba daina sata wannan garuruwan ba saboda ba dokar da Allah ya tanada bane tanadin da Allah ya shi kadai za a zauna lafiya wa yustahabbu an tu'allaqa fi unqihi sannan musabi ne a sa igiya a rataya mushi hannun a wuyansa fa in saraka saniyan qutiya rijluhu yusra in ya sake komawa sata sai a je a yanke kafar shi ta hagu fa in saraka in ya sake sata sarisan karo na uku wa rabi'an da karo na hudu fi qaulani sahaba sabai suna da manganu iri biyu umman bazo min ulama da sauran malamai ahaduhuma magana ta farko tuqba'u arba'atu za a yanke wato abu na uku arba'atu sune hannaye da kafa din za a yanke a karo na uku a yanke hannun hagu a karo na hudu a yanke kafar hagu a kafar dama to huwa qaulu abi bakr radiyallahu anhu shine magana Abu Bakr da Siddiq Allah ya kara masa yadda wa mazhabu Shafi'i wa Ahmad fi idan riwayati shine kuma mazhabin Shafi'i da Ahmad a cikin riwaya ɗaya daga cikin riwaya guda biyu na Ahmad ibn Hanbal wasani zance na biyu annahu yuhbasu wasu suka ce sai a kulle shi a wuri daya wa huwa qaulu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wal kufiyina shine magana Abu Ali da Abu Talib da kuma malaman kasar Kufa da mazhabu Abi Hanifata wa Ahmad fi riwayati al-ukhra da kuma al-Imam Abu Hanifa da Ahmad a ɗayan riwaya wa inna ma yuqta'u yaduhu idza saraka nisaban to kaji maganganun za a yanke hannun nan ya saci nisabi wanda shine aka ce rubu dinar kamar naira 18,000 da kuma kamar haka wa huwa rubu dinarin aw salasatu darahim inda jumhurul ulama min ahli al-hijaz wa ahli al-hadith wa ghayrihim a gun daukacin malamai mutanen ƙasar Hijaz da mutanen da malaman hadisi da sauransu kamalikin wa Shafi'i wa Ahmad kamal Imam Malik da Shafi'i da Ahmad wa minhum man yaqulu dinarun aw asharatu dirahim wasu kuma suka ce sai dinari daya shine kaman wancan 18 din su hudu kenan kaman 60 ko makamancin haka aw asharatu dirahim faman saraka zalika quti'a bil ittifaq wanda ya sa ya saci wannan to za a yanke hannun shi bisa ittifaqin malamai wani abin da ya kamata mu ambata nan shine cewa yanke hannu din da yake a mabarawo kafin musulunci ma ana yi mun ambata a baya cewa a kasar makka an taba yanke wasu mutane hannu tun kafin musulunci akwai wanda aka yanke musu hannu an ba da labarinsa a tarihi wanda suka saci abin nan labulan kaba din suka sata a kaba manyan garin makka suka da suka ce a yanke musu hannu aka yanke musu hannu suna da yawa suna nan a rubuce a tarihi to haka a wasu al'ummomi waɗanda ba musulmai ba su ma an samu rago irin wannan hukuncin ko makamanci haka su zaka ba musulunci ya kaɗaici kaɗai da irin wannan ballantana yan yan daɗi arna su dinga cewa ai sun samu abin faɗe cewa ai a musulunci ne kawai ake wannan وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاث دراهم أتكين بخاري ده مسلم ده قبل ده عمر الله يكارا مسيدا يتي منزن الله صلى الله عليه وسلم يا ينكي هنواني أكم مجن أكم قرقوا شل wanda saman dukiyar kudinsa farashinsa salasu dirahim dirhami uku shine equivalent to rubu dinar din kenan ya fara kawo hadisai ne bayan da ya kawo aya وفي لفظ لمسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاث دراهم يا yake hannun wani barawo wanda ya saci garkuwa wadda kudinta dirhami uku wal mijannu at-tur shine abin karewa idan ana yaki din nan wa fi sahihaini har ila cikin bukhari da muslim an aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya kara mata take cewa tace qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tuqba'u yadu sarik fi rubu'i dinarin fasaida za a yanke hannun barawo idan ya saci rubu dinar ko sama da haka wa fi riwayatin li muslimin a riwayar muslim kuma yace annabi ya ce la tuqba'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba a yanke yadu sarik hannun barawo illa fi rubu dinarin fasaida sai ya kai dinar ko sama da haka wa fi riwayatil bukhari qala riwayar bukhari kuma yake cewa ikfa'u fi ruhu dinarin wa la taqau fi ma huwa adna min zalika ku yanke hannu in an saci ruhu dinarin kada ku yanke idan ya zama kasa da haka wa kana rubu dinar yawma idin salat dirahim a wancan lokacin rubu dinar shine dirhami guda uku wa dinaru isna ashara dirhaman dinari shine dirhami goma sha biyu wato miskal na dirhami guda goma sha biyu ولا يكون السارق سارقا حتى ياخذ المال من حرز barawo baya zama cikakken barawo za a yanke wa hannu sai ya dauki wannan dukiya fi hirzin a cikin tsaro kamar da muka ambata a baya fa ammal malu da'i duke da tabbata ba a san me ita ba min sahibi katsanta wani yayar katsanta wasamaru da kuma dan itace allazi yakunu fi shajari wanda ke kan bishiyarsa fi sahara a cikin sahara kamar dabino kenan a gona ko a gidan gona bila hafidin babu mai gadi wal mashiya da kuma dabbobi allati la ra'iya indaha wanda babu mai kiwo wa nahu zalika da makamancin wannan fala qata fihi lakin yu'azzar al akhir al akhir wannan babu yanka ba za a yanke hannu ba amma za a yi ma wanda ya dauka ta aziri wa yudha'afu alayhi al ghurmu kama ja'a fil hadith kuma za a ninka mushi wato tara kamar yadda zamu ji game hadisi zai zo game da wannan gashi nan yace wa garik tarafa alul ilmi fi tadhif malamai sun yi sabani game da at-tadhi shine ninkawa za a ce zai bada idan aka kawo barawo bayan an mushi hukunci zai dawo da abin da ya sata da kuma wani abu irinsa ya saci dubu ɗaya to dubu biyu da dawo da ita dubu ɗaya a ba mai kuɗin da ya sata ɗaya kuma a saka a baitul mali shine at-tadhi din yasa ci roba roba daya to biyu zai kawo ko mun gane yasa ta yasir guda daya in an kama shi guda biyu zai bayar daya a sa a baitul malin musulmi dai kuma a maiwa da wanda ya sata maza abu abu hanifa su ne basu da wannan ba suka ce a bayan an yanke mai hannu kuma ya baya ce karo wani abu wannan kuma ai ya zama ga mari ga tsinka ta kake nan ku to amma dai malamai suna magana akan wannan saboda akwai hadisi akai yace min mu'min man qala bihi daga cikin malaman da suka bada fatawa akan at-tad'if wato mudha'afatul ghurm akwai ahmadu wa ghayru imam ahmad ibn hanbal da waninsa wa qala rafi ibn khadij sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la qada fi samari ba a yanke hannu ga wanda ya saci mangoro misali ka je gonar mangoro ka ɗiba ka sha ko ka shiga gonar rake ko ka kari masara ko tumatir ko makamantansu wal kasara da wanda ya wala kasara hakanan kuma babu yanka ga wanda ya saci kitsan dabino shine kasar ya saci nonon dabino wal kasaru huwa jummaru jummarun nakhali shine nonon dabino mutum ya je zarbar dabino gaba ɗaya yanke ta daga cikin bishiyar masu ita ko ko kwakwa misali ko wani abu da yake fitowa haka ko irin a kudu irin gonakin lemu ko agada plantain ko makamantansu ko wanda zai shiga gidan kaji ya ɗauki guda ɗaya yanka ya gasa misali ko ya ɗebi ƙwai ko mun gane da ire-iren waɗannan wanda yunwa ce ga alama ta shi ko kuma kwaɗayi ko da yunwa ko kwaɗayi ta kai shi ga haka to wannan babu yanka hannu rawahu ahlus sunan wannan hadisi al-ahlus sunan suka zo shi hadisi ne kuma tabbatacce وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رجلا من رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace na ji wani mutum daga cikin kabilan Muzaina yana tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ya Rasulullah jitu as'aluka an dallati min al-ibli na zo in tambaye ka game da raƙumi idan ya bata qala Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma'aha hibauha raƙuma idan ta bata ta tare da hiza'uha takalminta huffinta wasiqa'uha da kuma cikinta wanda yake dauke da ruwa ba ta bukatan komai a gurinka ta akulu shajara za ta dinga cin wato ganyen bishiya wata ridul ma'a ta tafi inda ruwa yake ta sha fada'aha ka kyala raƙuman ka ganta a daji hatta ya atiyaha bagiha har mai neman ta wanda ya batar da ita ya ga kai shi qala sai mutumin yace abdallatu min al-ghanami to ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama idan awaki ne fa suka bata qala nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laka aw li akhika in kaga akuya a daji to taka ce ka tsinta ne in baka tsinta ba aw li akhika to wani dan uwanka zai tsinta ko dai asalin mai ita ko wani daban aw li dhibi ko kuma kerkeci ya kamata tajma'uha hatta ya'tiha baghiha ka tattara su har mai su ya zo ya tarar da su ba wai ka dauka ka ci banza ba ka tattara su har mai su ya zo su ba za a bar su ba kamar yadda raƙuma suke qala sai mutumin yace alharifata ba ma'ana me kake gani game da alharisa wadda take daura a an tare ta akuya take cikin shinge ko take wurin da ake bata tsaro shine alharisa ma'ana almahrusa kenan allati تأخذ من مراتئها ودرا جي أساتي دغ شنجنتا قال النبي صلى الله عليه وسلم كيتوا فيها ثمنها wanda ta ce akuya a shingenta aka kama shi zai biya kudin ta marratai ninki biyu wa darbun kuma za a buge shi nakal wanda zai zama horo kuma ukhidha min aqanihi abinda kuma aka ɗauka daga makwantarsa akan shine makwantar raƙuma kenan fa fihi alqatu shi kuma za a yanke hannu idza balaga ma yu'khadhu da idza balaga ma yu'khadhu min zalika saman almujanni idan ya zama kudin shi ya kai kudin wato wannan abin abin kariya din nan garkuwa qala ya rasulullah sai ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fasimaru to dan itace fa wa ma ukhidha minha fi akmamiha da wanda aka diba tun yana cikin kwansan shi shine akmam gashi ne wa takhruju min thamaratin min akmamiha haka a cikin aljanna da Allah yake cewa fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam to shine abin da ke cikin kwansan shi masara tana cikin abin ɗinta wannan rufin nata ko gyaɗa tana cikin abin ɗinta kwansanta ko wake ko duk wani abin da yake cikin kwansan shi ko zangarniyar dawa ko makamanta haka to idan aka ɗauki wannan annabi ya ce man akaza bi famihi wanda ya ɗauki mangoro ko aiba ko lemu bifamihi ai lifamihi dan abin da zai sa a baka ya karira ke sanda guda a gona dan ya sha wani mai takhid khubnatan bai sa abu hu ya tafi da shi ba ko ya sa abu din mota ko abu din mashin ko ya zo da nafef ya cika da buɗe mangwaron mutane misali ko ko ya nemi wata amalanke yana turawa bai haka ba ko falaita alaihi shehu wannan babu kuma ya kai shi dan ya sharake sanda biyu ko ya ci masara ko ya ci dabino ko ya sha mangoro ko lemu ko abarba kwaya ɗaya biyu wannan babu komai kai ne shi ka ya koyi kar ka zama zalama ka ta yawa wa mani mala wanda ko ya ɗiba ya tafi da shi fa alaihi tamanu zai biya kuɗin marratain ninki biyu idan ya ɗauki kilo guda to kuɗin kilo biyu zai biya wa garban wa nakalan kuma za a casa shi horo ko da bai kai nisabi ba za a kyale shi alƙali zai mishi horo wa ma ukhidha min ajranihi abinda aka dauka daga ajran daga jarin ajran shine inda ake aje kayan noma inda za a zo a buge shinkafa ko masara ko dawa inda aka tara dinnan juga kenan ko ko sto ko kuma mai sunan gargajiya dinnan rumbu to duk ana iya ci mishi ajran da yawa kenan guda ɗaya jarid to mutum ya je inda aka tara ya ɗiba an tara gyaɗa ko wake ko riɗi ko masara ko tumatir ka je inda aka tara ɗannan ka je ka jida to wannan kaga ka wuce maka ɗi da rawa a da Allah ba ba yin wacce ta kafa ko abin nan rashin imani ne kai ka ko fa fihi alqatu to za a yanke mishi hannu shi wannan idza balaga ma yu'khadhu min dhalika samal al-jannah idan ya zama abin da ya dauka kwandon tumatirin nan ya kai kudan ya zo da ƴan karamar irin ƙananan motocin nan kawai ya ɗibi kwandon tumatir guda ashirin ya zuba a cikin akwaru kura ya gudu da shi daga sito din mutane ko ya ɗibi masara ko ya tare gaba ɗaya waken da aka tara a wajen ana haka a ƙauye ko mutum ya gama ya gama abin da tara hatsin shi kawai cikin dare wani ɗaya suka yabo da da tantan tirela mai take da suna abin nan katafila kawai kwashi to ga wannan azalimi ne wannan ba ba ba yin wata shi ba to shi za a yi mishi abin da ya kamace shi na barawo malam ya buluk samana okay wa malam ya buluk samana al-mujalli fa fihi gharama idan kuma dukiyar bata abin da ya dauka bai kai yanka ba to za a yi mishi tara mislaihi ninki biyu wa jaladatu nakalin da kuma bulalu na horo rawu ahlus sunani lakin hadha siyaqu an-nasai malaman as-sunan suka rawaito shi ta Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah amma wannan na Nasa'i ne shi rawaito shi haka wa kadhalika yace haka nan kuma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace laysa alal muntahibi babu ga wanda ya yi kwace almuntai wanda ya sa wawa wala alal mukhtalisi da kuma wanda yake dan fuske walal kha'ini da kuma maha'inci katsun babu yanka a kan shi almuntai shi ne irin abin da aka dinga yi a masto sto din nan ganima ta banza ta bada din nan ko mota ta yi hadari ta zubar da buhuna da awaki marasa imani kuma su dinga kwasan dabbobin suna guduwa ko su dinga yankan kan saniya suna gudu yadda arna suke to wannan shi da almuntai kuma mun gane da irin da mutane suna jin yunwa suka dinga fasa so so da gwamnati suna kwasan dukiya wannan ba almuntai ne to ba yanka sai dai a zane su to haka almukhtalis shine mai fusge ko mai kwace masu kwace jakunkunan yan mata din nan ko a sa maka tsitaka a kwankwasan ka a ce kawo wayarka to wannan almukhtalis ne sai kuma alkha'in shine maha'inci shine wanda aka bashi ajiya ko aka bashi jiran shago ko aka bashi sana'a sai ha'inci amma mutum ke kana sai ya gudda ita ko babur ko ka sashi a shagon ka kana sai da masara da shinkafa da wake sai ya zo cikin dare tun da ya da mukulli ya ɗebi buhuna ya gudda su ko shagon abin da provision store ya haɗa baki da wasu ya musu galala ya buɗe musu shigo su tata to dole muktalis ne ban da shi shi wannan sai dai a ce biya a mushi horo amma ba za a mushi yanke mushi hannu ba fal muntahibu alladhi yunhibu shay'a wan nasu yanzuruna shi ne wanda yake kwasa mutane suna gani har ana bidiyo ko shi ne al muntahib ai da an ga bidiyoyin ko wal mukhtalis alladhi yaktadibu shay'a shi ne wanda yake fusge abu fa yuqlamu bihi ba'da akhirih sai qabla akhirih za a san san da yazo gashi nan zai dauka wuf sai ya wuce ya ruga da gudu ko ko ya hau ko ya hau babur haka suke yi da babur suke yi duk irin wannan mutanen fa akwai su a kowane zamani kaga tun da akwai su har yanzu kuma akwai su duk garin da kaje kuma akwai waɗannan marasa mutuncin aikin da suke kenan kawai sai kuma yace wa amma tsarraru wa huwa wa huwa al-battatu allazi yabtu al-juyuba to sai kuma dan sane shine al-tsarraru dan yanka aljihu dan gidan fata mai yankan aljihu wa huwa al-battat shine mai bare aljihu allazi yabtu al-juyuba wanda yake fasa aljihun mutane wal manadila ko ya fasa maka hankici ko wallet wal akmam da hannun riga da suna yin wani hannun riga ne katu wanda hannun riga a ciki akwai aljihu mutum zai saka ragowar biredin shi ko gurasa ya saka littafin shi ya saka handset din shi misali in a zamanin nan ne za ga hanyar da yanzu da suna yi za ga hannun riga katu haka rabin yaki to ana nasir da albani irin riga shi kenan Allah ya gafarta mashi yana da riga wata wanda yake saka littattafai a cikin hannun aljihu ko takarduwa kamar jota yadda kaga dai aljihun gefe haka ake shi amma a cikin hannu to irin wannan shi yake nufi akmam kun ga wancan akmam daga daga daga alkimmu to shine wancan kenan na kwanso wannan kuma akmam daga alkammu shine hannun riga bambancin su kawai kenan to idan mutumin da ya zai zai da wuka ko wata aska ya tsaga maka aljihu ta kasa kudin ka zirare ba ka yin gidan fata suke mutane ba da sabon gari to ko ko ana cikin jana'iza ko ana wani biki ko ana wani taro to waɗannan yan sane din ko ya maka tsane a aljihu ba za ka sani ba sai daga baya kawai ka dinga sallar lami to shi ma wannan fa innahu yuqba'u ala sahih aka ce wannan ana yanke mishi hannu bisa magana bi inganci in ya saci abin da ya kai yanka din domin a cikin aljihunka shi ma hirzi ne aljihunka hirzi ne ga kudinka wallet ɗinka jakarka kuma ya ɗauka hifiya ba a san ya ɗauka ba sai dai a ga aikin ya bambanta da wancan da zai zo da wuka ya danna maka ya ce ba ni kaga shi ana gani ko wanda zai fuska ya tafi da gudu ina fata mun gane bambancin to akwai ƙarishin magana da ya kamata mu ambata in muka kalla yanzu za mu zo mu ji magana akan zina amma kamar da aka sha faɗa a wajen sata an ce as-sariqu was-sariqu was-sariqatu amma a gurin zina sai aka ce waz-zaniyatu waz-zaniyatu waz-zani az-zaniyatu waz-zani afwan babu wawun ana can was-sariqu nan kuma az-zaniyatu waz-zani sai malamai suka ce kamar yadda kuɗi kawo cikin tafsirinsa abin da yasa saboda aka fara ambatan maza a wurin barayi saboda a ɗabi'ance maza sun fi mata son dukiya anna hubbal mali aqwa fi rijali wa anna jur'ata sarika aqwa fi rijali taurin rai na mutum ya anshi dukiya wani to yafi kama da aikin maza haka kuma san tara dukiya ya fi kama da maza shi ma shi za ka fara ambatar maza a wajen zina kuma ka ambaci azzariya sai ce saboda anna quwwata listinta aqwa fi nisa sha'awa ta, jinsi ta fi karfi a gun mata da aka an fi sa ran sufin maza neman wannan domin za ka ji mata da yawa sa da kwamfula akan mazan su ba su biya musu bukatu ka taba ji namiji da ke wannan kwamfulan nan in ya gana ma sai wata hudu ma bai kula ta ba wani ma harkar gaban shi ma ta dame shi ma ya manta ma me yake da haka akan shi ake kwamfulan ko ya ji sha'awa zai haƙura kawai su gaba da harkar shi amma ita wata in ta ji sha'awa ba ta samu kuka ta ta kuka ne ta ta salati ta kawo ma malamin islamiyya ƙaran mijinta cewa ya ki kula ta ya ki mata magana da sauransu to da kai an fi sa ran su yi wannan to sannan kuma sai malamai suke cewa me yasa aka ce a yanke hannun barawo amma mazinaci ba a ce a yanke azzakarin shi ba me yasa ada ya kamata shi ma a ce a yanke azzakarin dan tare suke tafi sai aka ce saboda barawo yana da wani hannun na yanke daya yana da daya zai yi amfani da shi musulunci bai so ya mai da shi ya randar din shi useless amma kaga azzakari kwaya ne haka yanke mutum ya zama matsala kuma yi shi za wannan dokar da ake cewa za a dinga yanke azzakarin wanda ya fade ba daidai bace ba daidai bace malamai suka ce kudu da yake cewa saboda kuma idan an yanke azzakarin mutum to wannan zai zama wato zai zama yana barazana ga ci gaba da wanzuwar jinsin dan adam zai zama barazana ga annasar ga reproduction na dan adam sannan kuma saboda ana yanke hannu ne dan hannu kowa zai ganshi cewa ga wani da gundulmi to an san kowa barawo ne za a kiyaye shi wanda ke ne sata zai kiyaye sata ko to amma idan aka yanke a zakarin wani kaga yana boya wannan shi ba za a gani ba ba wanda zai sani ba naka bai zama horo din ba ga horon da ake so ya zama izina bai zama ba malamai sun fitar da hikimomi da suka sa aka ambaci haka al-imamu al-allama al-usaymin rahimahullahu da yake sharhin wannan magana sai yake cewa zindiƙai wanda suke kin musulunci suna cewa dan me za a yanke hannu akan rubu dinar amma kuma idan za a biya diya hannu sai an biya dinari ɗari biyar abinda tsada shi ta kai dinari ɗari biyar ya bai a ce in an sanci rubu dinar kaga wani ɗanƙanin fraction akai dan me za a yanke ba hikima sai ce a malamai suka ce abin da ya sa sanda hannun ke cikin aminci to yana da daraja lamma kanat amina kanat samina idan hannunka bai sata ba to yana da daraja a diyarsa idan an ji mishi rauni shine dirhami ɗari biyar walamma kanat hanat da hannun ya zama maha'inci yana sata sai zama bai da daraja amsa ta farko kenan amsa ta biyu suka ce ana yanke tadbiru dinar hibban lil amwal dan a kiyaye dukiyar mutane wa tu'adda bi 500 hibban lin nufus ana so a kare dukiya ne aka ce a yanke hannu idan kuma ana so a kare rayuka aka ce a biya kudin hannu da dinari 500 yace wannan amsa ta mafi gamsawa fiye da wancan da ka shi abin da ga shari'a ta yanke to akwai hikima a ciki abu kawai shi ya fi musulmi kada mutane su ce za su dinga kirkiro nasu ko su ce ba su yarda da na Allah ba babu shakka yana da hadari kwarai irin rayuwar da muke ta jayayya da dokokin Allah misali yanzu dai mun yarda cewa ba mu da karfin da zamu iya wannan mu musulmai ba mu da wannan ku amma dai mun yarda da shi yafi mana na kowa ba mu isa mu ce ba masu ba wanda ya ce baya so ko da ana yi to ya samu matsala da aka kace ka yarda ko da ba a yi ya fi maka zama lafiya a matsayinka na musulmi ka yadda cewa doka Allah ce kuma haka take kuma kai ta'addu'a da fatan Allah subhanahu ta'ala ya dawo da musulmai martaba su a ci gaba da kafa dokokin Allah a bayan kasa domin shine Allah da ya san mu ya halicce mu kuma shi ya san abin da ya kamata da mu kuma mu san abin da ya kamata da kanmu sai abin da Allah ya sanar shi mu wannan ɗabi'u ne na kafirai da munafikai yanzu kuma sun tarar har cikin musulmai yanzu kwana-kwanan nan hukumar hizba a kano ba kai sati guda ba ta barnatar da wato giya wadda aka ce an kimanta kudinta da wajen miliyan ɗari biyu ko amma musulmai ta fito suna Allah wadare da wannan abu jama'a musulmi ba an yi aiki da shari'a Allah domin shari'ar Allah ce barnatar da giya lalata ta idan abin da za su iya kawai kenan suka yi ta da lahil sun rage barna sun rage barna in ba za su iya a dukkan Najeriya ba sun yi a Kano amma musulmi ne suka dinga suka wannan abin to wannan munafurci ne wallahi kuma mummuna matsayi ne mutum yake sa kanshi a ciki shine jayayya da abin da Allah ya hukunta kai kana ganin kana da wani abu wanda kai ra'ayinka ko ra'ayin dan adam irinka kana ganin yafi na Allah wannan matsayi ne mummuna sosai kuma shi yake kai mutane zuwa kafirci da munafurci da zindiƙanci da dukkan nafata da aka da ba mu kiyaye wannan ka zama musulmi mai sallama wa duk abin da aka ce Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce udkhulu fi silmi kafa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihi ina ganin bar mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi inda yake cewa faslun wa amma zali subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah